بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم da sake haduwa a wannan silsila mai albarka ta ahadisul akhlaq daga littafin malam Abdulrazak Ibn Abdul Musin al-Badr Allah ubangiji ya saka mushi da alkhairi wannan shine zango na goma sha biyu cikin wannan silsila mai albarka insha Allah ba mu gushe ba muna bibiyar malamin inda yake mana magana game da wato hadarin saba wa iyaye ya kawo mana hadisai da maganganu mabambanta daga malamai za mu tashi a inda malam yake cewa qala ibn al-jawzi rahimahullah fi kitabi muqaddimati kitabihi birrul walidain malam abdurrahman ibn jawzi a cikin littafin sa birrul walidaini a muqaddima yana cewa musta'sifan muta'assifan lihali ba'ad shababi fi zamani yana mai nuna bakin ciki da damuwa akan halin wasu matasa a zamanin da yake rayuwa fi sha'anil birri bil aba'i wal ummahat kamar abin da ya shafi biyayya iyaye mazan su da matan su yace fa inni ra'aytu shabibatan min ahli zamanina la yaltafituna ila birril walidain yace naga wasu matasa a cikin al'ummar zamanin nan namu waɗanda ba su damu da kulawa da iyayensu ba, wala ya rauna hula ziman luzumar din, ba sa ganin cewa wani abu ne da yake dole a kansu ba sa ganin haka. Ya ce, yarfa'una aswatahum suna ɗaga muryarsu alal aba'i wal ummahat ga iyayensu maza da mata, wa ka'annahum la ya atakiluna ta'atahum min alwajibat. Kai suna ganin ma kamar ba dole bane su yi musu biyayya. ويقطعون الأرحام سنا ينكي زمنتا التي أمر الله سبحانه وتعالى بوصلها في الذكر ود الله يتي أسادد إتا زمنتا ونها أن قطعها بأبلغ الزجر كما يهني جمد ينكي زمنتا دزنشيمي جرمة وربما قابلوها بالهجر والهجر والجهر ولوكتشي ما سيسكما wato ƙaurace da su nuna rashin daraja da rashin kirki da ƙauracewa wal jihar da kuma bayyana ita yanke zumunta ɗin. Ya ce, waƙad a'aradu an wasatil fuqara mimma yurzaquna sun kuma kau da kai daga ainihin wato taimakawa talakawa cikin 'yan uwansu da abinda Allah ya ba su na arziki wa ka'annahum la yusaddiquna bi thawabi ma ya tasaddaku kamar ma ba su gasgata cewa akwai lada a cikin yin sadaka ba kadiltafatu bil kulliyati an fi'lil ma'ruf gabaki ɗaya ka cokan sun cire hannunsu daga aiki na gari ka annahu fi shar'i wal aqli laysa bi ma'ruf kamar ka ce da shari'a da hankali bata san da wani aikin kirki da suka gujewa ba kullu hadhihi al ashiya tuhissu alaiha al-ma'qulat yanzu wannan abubuwa hankali na kwadaitarwa zuwa gare su wato baligu fi dhikri thawabiha wa iqabiha al-manqulat sannan kuma nasoshi sun kai matuka wajen ambaton ladan wanda ya aikata aikin alkhairi da kuma ambaton ukubar wanda yake aikata aikin alkhairi wa hadha alladhi ya'lamu wujudahu fi zamanina fi zamanihi malam ya ce wannan abin da ibn jauzi yake jin raɗaɗin faruwarsa a zamaninsa ƙarni na biyar zuwa na shida mawjudun fi kullil azmina to akwai shi a kowane zamani lakin bil munasahati sai dai ta hanyar nasiha wa mulatafati haula shabab da kuma tausasa zance ga waɗannan matasa wa tadkirihim bi hadhihi an-nusus al-azima a dinga ambatan musu waɗannan nasoshi masu girma والآثار المترتبة على تلك على ذلك kuma a tuna musu abubuwan da suke wato za su biyo bayan wannan mugun aiki wa kasarti du'a ilahum bis salah da yawa ta'addan Allah ya shirye su yasluhu minhum man arada Allah salahu to da haka sai kaga Allah ya gyara waɗanda ya so gyarawa daga cikin su Allah ka gyara mana matasan mu ka sa su zama mutanen kirki masu biyayya ga iyaye zuwa nan malam ya gama zancensa game da haɗarin saba wa iyaye saboda haka za mu shiga kai tsaye zuwa gaba ta biyar kamar ka ce kaset na biyar kenan da aka juye na wannan tattaunawa tashi wanda ya mashi take da silatul arham sada zumunta har yanzu dai ana nan dai tana jika wai kibiyar mahaukaci malam yace innal islam dinul wafa'i was safa'i wal mahabbati wal ikha'i wal birri was silati wal ihsan babu shakka musulunci addini ne na na na na, na ramuwa wato ramuwar alheri da alheri na ƙauna na ‘yan uwantaka na biyayya na sada zumunta na kyautayi wa ahsinu Allah ya ce wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ku dinga kyautatawa lalle Allah yana son masu kyautatawa wa inna min al-ihsani alladhi haffa alaihi al-islam wa raghabat fihi shari'atu daga cikin kyautatawar da musulunci ya kwadaitar akai kuma shari'a ta kwadaitar akai akwai silatul arhami sadar da zumunta wa huwa ma'dudun fi makarimil akhlaqi ana lissafa sada zumunta a cikin halaye nagari wa nabiliha da halaye na mutanen kirki wa tayyibul adabi wa jamiliha ana lissafa shi a cikin ladubba nagari masu kyau masu falala wallahu azza wa jalla azzama min sha'anir rahimi wa a'la min qadriha Allah ya girmama al'amarin zumunta ya darajata ta faqarana alwasiyyata bi taqwahu subhanahu Allah ya gwama ta da wasiya da jan kunne akan jin tsoron Allah a inda Allah ya ce cikin suratul nisa'i a farkonta ya yi nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku ji tsoron Allah ubangiji wanda ya halicce ku daga rai guda daya wa khalaqa minha zawjaha ya halicci kuma wato matar wannan mutum daga ita daga shi mutumin wato Adamu da Hawwa kenan wa bassa minhuma rijalan daga nan kuma Allah ya fesar da mazaje wa nisa'an da mata daga biyun can wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku tsoron Allah ubangiji wanda kuke roƙon junanku kuke junanku magiya dan shi sannan kuma wal arham kuma ku ji tsoron zumunta kar ku bata ta inna Allah kana alaikum raqiba Allah yana ga yana dakon duk abin da kuke ai wattaqul arhama an taqwa ku ji tsoron yanke zumunta walakin birruha sai dai abin da ake so ku mutunta zumunta wasiluha ku sada zumunta wa ahsinu ilaiha ku kyautata ma zumunta wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace inna Allah khalaqal khalqa hatta idha faraga minhum qamatir rahim fa qalat hadha maqamul a'id min al khati'ati bayan da Allah ya gama halittar dukkanin halittu sai zumunta ta miƙe tace ya ubangiji wannan shine matsayin mutumin da wato ya nemi Allah ya tsare shi daga yanke ta ƙala na'am Allah ya ce ƙware kuwa amma daina an asila man wasalaki shin ba za ki ji daɗi ba wanda ya sada ki in sada shi wa aqta man qata'aki wanda ya yanke ki yake zumunta in yanke shi qalat bala ta ce zan so haka qala fa zalika laki fa zaki laki sai Allah ya ce to shikenan wanda ya sada zumunta ni ma in sada shi wanda ya yanke ni ma in yanke shi sun makala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce iqra'u in shi'tu in kuna so ku ga misdaƙin wannan cikin alqur'ani ku karanta fadan Allah fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum shin kuna so ne a bakku ku dinga yawo cikin bayan ƙasa kuna barna kuna kuma ainihin wato yanke zumuntarku ulaika alladhina la'anahumullahu fa sammahum wa a'ma absarahum waɗannan su ne waɗanda Allah ya makantar da su ya mai da su kuma kurame ya rai makantar da idanunsu wannan yana cikin sautin muhammad kenan hadisin muttafaqun ne alaihi bukhari ya rawaito shi a lambar hadisi na 2988 da 87 da kuma muslim a 2554 arrahimu abinda ake nufi da zumunta shine kullu man tajma'uka bihim qarabatun min wajhil abi aw min jihatil ummi duk mutanen da kake dangantaka da su ta sashen mahaifiyarka ko ta sashen mahaifinka wa kullu man tajma'uka bihim qarabatun min hatayn al-jihatayn fa hum min zawil arham duk wanda kake dangantaka tsakaninka da su mahaifinka ne dangantakarka da su ko mahaifiyarka to waɗannan duka suna cikin ma'abota zumuntarka wa hum yatafawatuna fi qurbihim lil mar'i bihasabi qurbihim min ummihi wa abihi sai dai suna da bambancin zarceceniyar kusancinsu da mutum da gwargwadon kusancinsu da mahaifin naka ko mahaifiyarka wata kunu silatuhum bisalami والتواصل والزيارة والإحسان إليهم ونحوه ونحو ذلك من وجوه البر والصلة abin da ake sadar zumunta shine tun daga yi musu sallama gaisawa da su da yin alaƙa da su ko kiransu a waya da ziyartar su da kyautata musu da gwargwadon bukata da gwargwadon hali da kuma duk wani abu wanda al'adance ake ganin shi a matsayin sadar da zumunta qauluhu faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace Allah ya ba da labari cewa inna Allah khalaqal khalqa hatta idza faraga minhum ay min khalqihim wa min jumlatihim rahim Allah ya gama halittar su wanda dukkanin halittu wanda da gaskiya abinda Allah ya halitta akwai ta zumunta din قامت الرحم فقالت هذا مقام الآئذ من القضية أي إن مقامي إن قيامي هذا هو قيام الآئذ من القضية واتو إنا نيمان سري daga masu yanke zamanta ai almusta'idu bika ya Allah min alqati'a ai qumtu musta'idatan minka na miki ne ya Allah in nemi tsarinka daga masu yanke balibatan an tu'idhani min alqati'a na roƙon ka tsare ne daga yanke zumunci da Allah azza wa jalla amara biha an tusala saboda Allah ya umarni ya ce a sadar fata'awwadat billahi tabaraka wa ta'ala an tuqda sai ta nemi tsarin Allah daga a yanke ta قال الله عز وجل سي الله يتي متى أما ترضينا بأن أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك لكي يغني هنا تيتو دو وند يسادك إن سادش دو وند ينكك إن ينكش وهذا فيه شاهد لقاعدة الشريعة الجزاء من جنس العمل wannan hadisin yana nuna mana ka'idan nan ta shari'a da ake cewa sakamako yana daidai da irin aikin da mutum yi fa inal ihsana wal isa'ata bil'isani wal isa'ati sakamako mai kyau ga aiki mai kyau sakamako mummuna ya zo ga aiki mummuna Allah yana cewa hal jaza'ul ihsani illa al ihsan Allah yana cewa thumma kana aqibatu alladhina asa'u su'a wato wanda ya kyakkyawa ya samu kyakkyawa wanda ya mummuna ya gamu da mummuna qalu sai suka ce a falwasilu falwasilu kaga mai sada zumunta ya silhu Allah Allah zai sada shi wal qati'u kaga mai yanka zumunta ya qata'uhu Allah Allah zai yanke shi jaza'an wifaqa sakamako daidai da aikinsa wa man wasalahu Allah subhanahu faqad faza bi khairai dunya wal akhirah wanda da Allah ya sadar da shi to ya samu alkhairin duniya da na lahira wa man qata'ahu faƙad khasira khusranan mubinan wa hurima min alkhair wanda kuma da Allah yanke shi to kaga yayi asara asara mabayyaniya kuma an haramta mishi duk wani alkhairi qalat rahimu sai zamanta ta ce bala ay raditu bidhalika na yadda da haka fa qala tabaraka wa ta'ala fa dhaka laki to wannan din da kike so an baki ai innahu azza wa jalla ataha dhalika faman wasalaha wasalahu wa man qata'aha qata'ahu wanda ya sada zumunta Allah ya sada shi wanda ya yanke zumunta Allah ya yanke shi daga rahamarsa thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sanan sai manzon Allah ya ce iqra'u in shi'tum in kuna so karanta fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum Allah ya ce fa hal asaitum shin kuna so ne a barku an tufsidu fil ardi ku je ku yi ta barna a bayan ƙasa wa tuqatti'u arhamakum ku yanke zumuntarku ula'ika alladhina la'anahumullah waɗannan su ne wanda Allah ya la'ance su fa asammahum Allah ya kurmantar da su wa a'ma absarahum Allah ya makantar da idanunsu qala al-hafiz ibn kathir rahimahullah al-imam al-hafiz ibn kathir mai tafsiri Allah ya gafarta mai yake cewa wa hadha nahyun anil ifsad fil ardi umuma wannan hani ne daga barna a bayan ƙasa gabaki ɗayanta wa an qati'il arhami khususa kuma hani ne daga yanke zumunta a keɓance bal qad amara Allah ta'ala bil islahi fil ardi wa silatil arham Allah ubangiji yayi umarni da barna a ba da gyaran ƙasa da kuma sada zumunta wa huwa al ihsanu ila al aqarib fi fil maqal ma makusanta a wajen magana wal af'al da wajen ayyuka wa bazlil amwal da sakin dukiya وقد وردت الأحاديث الصحاح والحسان بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق عديدة ووجوه كثيرة ابن كثير يتشي حديثي سنزو دا يوا دا يوا غما دا حكا تفاكي دا داما دا, دا, دا, دا إسنادوجي مبنبنتا وانا مغانا تاشتا تكين تفسير ساعة تكين جزئينا باقوي شافينا دا ريبيو دا تسعين دا أكو وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله ce zumunta tana nan makalkale da al'arshin Allah tana cewa wanda duk ya sada ni ya Allah ka sada shi wanda duk ya yanke ne Allah ka yanke shi muslim ya rawaito wannan a lamba hadisi na 2555 wa ana aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace wa hadha yahtamilu an yakuna khabaran wannan magana da Aisha ta faɗa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya iya zama ba da labari ne au an yakuna du'a'an ko ya zama addu'a ce fa amma fa imma annar rahima yukhbiru bi hadha ko dai wato zumunta tana ba da wannan labari au annaha tad'u Allah azza wa jalla bi ko tana roƙon Allah ya aikata haka din wa ala kullin fa huwa yadullu ala idami sha'anir rahimi yana nuna dai girman al'amarin zumunta wasilatiha da al'amarin sadata wa annaha tahta al'arshi kuma tana nan kasan al'arshi tad'u bi hadha du'a tana bada wannan tana wannan addu'a aw tukhbiru bi hadha al-khabar ko kuma tana bayar da wannan labari wa an abdullah ibn wa an abdurrahman ibn auf daga abdurrahman dan auf radiyallahu anhu kale yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu naji manzo Allah yana cewa qala Allahu Allah yana cewa cikin hadisul qudsi anar rahmanu wa hiyar rahim sunana inji Allah ar-rahman da cikin sunayen Allah wa hiya ita kuma zumunta ar-rahim sunanta ar-rahim Allah yace shaqqaqtu lahasman min ismi na tsaga mata suna daga jikin sunana ne man wasalaha wasaltu wa man qataha batattu wanda ya sada zumunta zan sada shi wanda kuma ya yanke ta zan yanke shi ne baran baran da shi al-imamu abu dawud ya rawaito wannan lamba hadisi na 1600 da lamba 94 da isnadi sahihi kamar da shekul albani yake faɗi malam ya sake cewa hadha hadisun qudusiyun wannan hadisi ne qudusi wato lafazin shi haka aka rawaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce wa ma'ana batattuhu batattuhu ay qat'atuhu falbattuhu wal qat'u shine yankewa ta gaba daya وهو هنا مقابل للقطع فمن قطع رحمه, رحمه قطعه الله كما أن وأن الوصل مقابل الوصل والجزاء من جنس العمل كما يد مكجي مالا يساكي تشيوا وقوله أنا الرحمن يعني أن الله أن هذا من أسمائه عز وجل التي لا يسمى بها غيره الرحمن yana cikin sunayen Allah wanda ba a kiran wani da wannan suna sai shi wa qawluhu fadin sa da yace wahiyar rahimu ita kuma ita ce ar-rahimu shaqaqtu la hasman min ismi ay ishtaqqa subhanahu ismaha min ismihi ar-rahman Allah ya tsago sunan ar-rahimu daga sunansa ar-rahman wa hadha fihi dalilun ala makanati ar-rahimi al-aliyya inda Allah wannan yana nuna girman sha'ani da girman matsayin zumunta a wurin Allah tabaraka wa ta'ala فالرحمن هو ذو الرحمة الواسعة والرحم هي القرابة Allah shi ne ma'abocin rahama mai faɗi ita kuma zumunta ita ce kusanci. Wa an amur bin Abasa as-Sulami radiyallahu anhu kana kuntu wa ana fil jahiliyyati azunnu anna nasa ala dalala. Amr dan Abasa ya ce tun ana zamanin jahiliya na kasance ina ganin cewa lalle abinda mutane suke na wata gumaka to bata ne. wa annahum laysu ala shay'in cewa abin da suke ba wani abin arziki bane wa hum yabuduna al-awthan din me za su dinga bautar gumaka fasamitu bi rajulin bi makkata yukhbiru akhbara sai naji an ce akwai wani mutum a makka yana ba da wasu labarai da ba a saba ji ba faqa'attu ala rahilati sai na haukan abin hawa na faqadimtu alaihi nazo madina nazo makka فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا da nazo lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana lokacin yana buya bai iya fitowa saboda zaluncin kafirai jaza jar jura'u alaihi mustakhfiyan jura'u alaihi qaumuhu wadannan mutanen nashi suna zaluntar sa suna mushi aljawr fatalattaftu hatta dakhaltu alaihi sai na sada da har naje inda yake bi makkata fa qultu lahu man an ma anta nace wai meye kai qala ana nabi yace ni annabi ne fa qultu wa ma nabi na ce me kake nufi da annabi qala yace arsalani rabbi arsalani allah allah ne ya aiko ni faqultu wa bi ayyi shay'in arsalaka ya aiko ka yace ka ce mene qala yace arsalani bi satil arham wa kasr al awthan wa an yuwahhada Allahu la shari la yushraku bihi shay'a ce Allah ya aiko ni a sada zumunta a karya gumaka kuma kar ai wa Allah shirka qultu lahu sai na ce mishi faman ma'aka ala haza suwaye da suwaye suka yi da abin da ka zo da shi qala yace hurrun wa abdun akwai wani mutum daya da akwai kuma wani mutum daya bawa قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به لوكتن أبو بكر شيني دادن بلال شكم شيني باوا فقلت سنتي إني متبعك تتوني ما زنب الدينك قال سيتي إنك لن تستطيع ذلك بذاك إيا بقى ينزو يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس بغير عندنا كتكبا ولكن رجع إلى أهلك كما قرنكو فإذا سميت بي قد ظهرت فآت فأتني gaji labarin na samu ƙarfin bayyana na yi hijira na yi ƙarfi to sai ka zo bai zo ba kuwa sai da aka dawo madina in ka karanta hadisin zuwa sa yana cikin sayan muslim a lamba hadisi na ɗari takwas da talatin da biyu fafihi annan nabi sallallahu alaihi sallama bada'a bil hafi ala silatin rahimi wa bayani azimi sha'aniha min awwali risalatihi wa bidayati ba'athati ba'athati kaga annabi sallallahu alaihi sallama tun a farkon al'amarin annabtarsa tun yana makka ya fara magana yana batutuwa akan sada zumunta tun farkon al'amari wannan kuwa qabla an tufra da salatu wa zakatu wa baqiyatu arkanil islam tun gabanin a farlanta sallah da zakka da sauran rukunan musulunci wa qaranaha bit tauhidi mu duba mu ga yadda ya gwama zumunta da ainihin tauhidi وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن عربيا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر cewa wani mutumin ƙauye ya taɓa taron manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin ma'aiki yana halin tafiya fa akhadha bi khitami naqatihi ya kama linzamin abin hawan sa bi zimamiha ko kuma talalata thumma qala ya rasulullah yace ya manzon Allah aw ya muhammad yace mishi ya kai muhammadu akhbirni bima yuqarribuni min aljanna wa ma yuba'iduni min an-nari ka gaya mana abin da in nayi zai kusantar da ni aljanna kuma in nayi zai nisanta ni daga wuta qala nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi qala fa kaffa nabi sallallahu alaihi wasallama summa nazara fi ashabihi thumma qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kame sannan ya kalli sabon sannan sai ya ce laqad wufika aw laqad hudiya qala كيف قلت قال فأعاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم da ilnaqa sai wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli sahabbai ya ce wannan mutumin fa ya dace wannan mutumin fa an shirya da shi sahabbai suka ce da suka ji shi mutum bai je sai ce me kace sai annabi ya ce mishi ka bautatawa Allah kar kai masa shirka ka tsai da sallah ka bada zakka ka sada zumunta sakin min raƙumi na in wuce wannan abin da ya gaya mashi sune abin da za su kai shi kusa da aljanna su nisanta shi kusa da wuta tauhidi da sallah da azumi da sada zumunta haza fihi wannan hadisi bukhari da muslim suka tushe amma wannan lafazin imam muslim ne haza wannan kenan fihi haza fihi hirsuhum ala alkhairi wa ma yuqarribu min aljannati wa yubaidu min an-nar kalli da suke nuna kwaɗayinsu zuwa ga alkhairi da neman abin da zai kusantar da su aljanna da abin da zai nesanta su daga wuta wa qad talaba hadha al-arabi wasiyatan jami'atan tuqarribuhu min aljanna wannan bawa wannan mutumi mutumin ƙauye ya nemo a bashi wata wani fahimi wani zance wanda zai kusantar da shi aljanna ya santa shi daga wuta taqarrubu min aljanna ayyudnihi minha tubaidu minan nar ai wato ta nisanta shi daga wuta fa zakara lahu umuran arba'atan sai annabi sallallahu alaihi wasallam mata mishi abubuwa guda hudu bada'a ha bi a'zamil umuri wa ajalliha ala al-itlaq ya fara ambatan abu mafi daraja da daukaka ga baki yau huwa tauhidullahi azza wa jalla ya ambaci tauhidi wal bara'atu min ash-shirki tauhidi da gudun shirka thumma sanna bis salati allati katabaha Allahu ala al-ibadi sannan ya biyo baya da sallah wadda Allah ya farlanta ma bayi katabaha alal ibadi khamsa salawatin fil yawmi wal layla wanda Allah ya rubuta ma bayi sau biyar a wuni wa hiya a'zamu fara'idil islam wa tauhid sallah ita ce mafi girman farillan sal farillan addinin musulunci wato rukunnan addinin musulunci bayan tauhidi suma zaka sannan ya kawo abu na uku zaka wahiya qarinatu salati zakka kuma ita ce tagwai din sallah fi kitabillahi azza wa jalla qur'ani na yawan ambatan su aqimus salata wa atuz zakka wahiya faridatun azimatun min faraidil islam ita zakka farilla ce mai girma cikin farillan rukunnan musulunci taqarraba al-abdu min al-jannati thumma zakara silatal arhami sannan sai ya ambata mashi abu na hudu sada zumunta wa annaha amalun mubarakun aiki ne mai albarka wa ta'atun azimatun biyayya ce mai girma tuqarribu al-abda min al-jannati wa tubaiduhu min an-nar waɗannan guda hudu suna kusantar da mutum zuwa ga aljanna su nisanta shi daga wuta وقرنها النبي صلى الله عليه وسلم النبي ya gwama su ma hadhihi ta'at ya ambaci sada zumunta tare da waɗancan abubuwa guda biyu masu guda uku masu girma at-tauhid was-sala waz-zaka wa yakfi hadha dalilan ala sharafi silatil ar-rahim wannan yana nuna wato darajar sada zumunta wa wa azimi makaniha da girman sha'aninta fi dini a cikin addinin Allah وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرحم شجنة من الرحمن للي تزمنتا وتسوكا تي دقى رحمن دقى الله من رحمة فقال, له فقال الله سي الله يتي من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته wanda ya sada ki in sada shi wanda ya yanke kin yanke shi bukhari rawaito wannan a lamba hadisi na 5988 wa ana aisha ta radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama anan nabi sallallahu alaihi wasallama qala nabi yace arrahimu shijnatun faman wasalaha wasaltu waman qata'aha qata'tu wata koka ce addinin Allah wanda ya sada ta in sada shi wanda ya yanke ta in yanke shi wannan shi kuma shine lamba hadisi na 5959 a cikin sahih bukhari وعن أبي الأنبس قال دخلت على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في رهط يعني أرضا له بالطائف من جي الطائفة مكة جيبون أبلاي بن عمر فقال سيتي أطفى لنا النبي صلى الله عليه وسلم إسباعه فقال النبي دقى ياس أنسى سيتي الرحم شجنة من الرحمن واتو إتا زمنتا وتسعوكا تي دقى الله من رحمة من وصلها يسله من يسلها وان دي سادة زمنتا يسله الله دي سادة دشي ومن يقطعها wanda yake yanke ta yaqta'ahu Allah zai yanke shi la halisanun talqun zalqun yawmal qiyama za a ba zumunta halshe mai magana mai fadan abin da ya kamata ya fada babu ruha da fara na alqiyama rawahu al-bukhari fil adab al-mufrad adab al-mufrad lamba hadisi na 54 قوله شجنة من الرحمن بضم أوله وكسره أنا يتوى شجنة أنا يتوى شجنة وأصله اشتباك العروق والأغصان شيني wato shiga juna da rassa suke yi ko ganyayyakin bishiya ai ukhidha ismuha min ismi min hada ismi kama taqaddama an ciro arrahim ne daga arrahman da haka aka ce mashi wani reshe ne ko wani lungu ne a ciki ana arrahman khalaqtu rahima wa shaqaqtu laha isman min ismi kamar da Allah ya faɗa cikin hadisul qudus wal ma'ana abin nufi anan annaha annaha atharun min atharir rahmati mushtabikatan biha wani wani wani wato abin nan wani burbushi ne daga burbushin rahama wanda yake ya cakuɗe kuma da rahama fal qati'u laha qata an nafsihi baban aziman min abwabi nairi rahmatillahi tabaraka wa ta'ala wanda da yake yanke zumunta to yana yanke wa kanshi ne wani babban babi a ainihin wato maɓuɓɓugar rahama Allah Ubangiji da da tausasa wasa. Za mu saurara a nan sai mun zo darasi na gaba za mu ji ƙarshen bayani akan wannan hadisi. Wassalamu alaikum warahmatullahi